أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أتكن قصة دمك أوكو أجيا تا النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم kuma jerin ƙisoshi da muke nan ga bibiya a hankali a hankali da kuma su fa'idodi a cikin ayoyi na alkur'ani mai girma a ɓangarori daban-daban mun ɗauko ƙisar annabi musa a jiya mun tsaya wajen watilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il an muka yi zancen kenan wato 'yantar da al'umma da fafutuka annabawa su ne kan gaba ko ba haka ba to a yau za mu tashi wajen da fir'auna yake cewa qala Allah ya ce fir'auna ya ce qala fir'aunu wa ma rabbul alamin nan fir'auna ya tambayi rabbul alamin a nan sai mun fahimci wani abu game da wato wannan tafiyar ta kisoshi al-qisas al-qur'aniyya wani wuri fir'auna ya tambaya da man in muka duba cikin suratu taha qala faman rabbukuma ya musa nan kuma ya ce wa ma rabbul alamin to irin waɗannan abubuwan da kisoshi suke kawowa malamai suna bin hanyoyi na cewa ko dai fir'auna ya yi tambaya a wurare daban-daban wani lokacin ya tambayi man rabbu kuma yana tambayi zatin Allah tunda man yus'alu biha ghaliban an al ma kuma yus'alu biha ghaliban an ghairi al ko ba haka ba to sai zamanto daban-daban ne kenan can yayi wannan tambaya kuma daga baya yayi wannan tambaya ba a lokaci ɗaya ba ko kuma tana yawa ba a wuri ɗaya ba waɗansu kuma daga cikin malamai suna tafiya cewa a'a saboda shi yaren da fir'auna yake magana da shi ba larabci ba ne shi kuma ƙur'ani sai ya hakaito to kinan ƙur'ani sai amfani da uslubi na man da ma yadda mai jin larabci zai gane domin duk wanda ya tambayi Allah wannan tambaya ta zatin Allah ta zuban manu sifat domin Allah yana da sifofi kenan tana fir'auna ya tambayi man amma kuma na sai an kawo ma saboda mi saboda tambaya ta man tana buƙatar ma an gane ko wasu kuma suna ganin a'a ya yi tambayan ne biyu a lokaci ɗaya misali ya tambayi man rabbu kuma wa ma rabbul alami waye ubangiji kuma ya sifofin shi amma a tsaha sai aka tambaya ɗaya a cikin kuma shu'ara aka tambaya ɗaya to kaga duka irin waɗannan yana buƙatar ɗalibin ilimi ya waye ma irin wannan ƙara fir'aunu wa ma rabbul alamin ko ba haka ba nan rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin to wannan shine cikin tafsirin qur'ani bil qur'ani ke cewa wani lokacin tambaya za ta zo ko ko abu zai zo ba a fassara shi ba daga baya sai a fassara shi a cikin fatiha in ka diba cikin adwa'ul bayan fi idahi al qur'ani bil qur'ani al shaykh al allamatu al qur'ani muhammad al amin al shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al muslimin ya ce alhamdulillahi rabbil alamin to wajen rabbul alamin kin nan bai fassara mi ake nufi da rabbul alamin ba amma nan cikin shu'ara qala rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin to da ka rabbus samawati kaga ya fassara rabbul alamin duk da yake as samawati wal ardi ma bainahuma ba su kadai ne halittar ubangiji ba misali ne aka kawo ina fata an fahimce ni al alamin kuma daga masu malamai suka ce mushtaqun ne min al alama domin al makhluqat tadullu ala sani'iha alamatun ala sani'iha an gane ko to wannan dai kenan to qala rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin Allah ce qala liman hawlahu ala tastami'un ko ba haka ba fir'auna ya tambaye mutum ba ku ba ku ji ne kenan wato tambaya ce ta reni yani nuna reni ga annabi Musa qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ko ba haka ba ubangijin ku ubangijin iyayen ku na farko qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun kaga ya nuna da Musa mahaukaci ne ashe dan kana da awa wani ya ce ma mahaukaci an gaya ma ulul azmi minar rusul an gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun Allah ya musu raddi ko ba haka ba fa dhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun ala ayyati hal qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun kaga nan annabi Musa ya nuna Allah shine ubangijin al-mashriq mahudar rana wal maghrib da mahudar rana in kuntum taqilun ha in kuna da hankali anan kafin mu wuce akwai abin da ake ce ma wato kamar in aka fara muhawara za a fara ne da abin da an kai ittifaki akan shi kafin a jimi wurin da aka yi sabani rububiya ta Allah babu sabani akan ta domin tambayar fir'auna shine ake cewa tajahulu arif mukabara ne ma'ana ya san gaskiya ne ya kibin gaskiya shi yasa annabi Musa ya fara da rububiyya bai ta zuwa ga uluhiyya ba ina fata an fahimci domin rububiyya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah abu na biyu kuma da yace in kuntum taqilun annabi Musa ya ma fir'auna raddi amma a fakaici ba ya ce mai inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ba to kaga annabi Musa ya ce ma fir'auna anta wa qaumuka majani kaga akwai matsala ko ba haka ba tunda suna da karfi suna da mulki suna iya sa ai abin nan sai yayi musu raddi amma a fakaice shi da ce in kuntum ta'qiluna kaga in suna da hankali ka ku in ku tsaya ba sun ka hankalta to suni ba ku ta ba shi ba an gane ko qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin kaga yace in ka riki ubangiji wanda ba ni ba zan sanya ka daga cikin fursuna dan daure ka kenan kaga wannan shine ake wato duk lokacin da babu hujja sai a koma ma karfi na makami da karfi na almuhimu da alkuwa alma'anawiyya an gane ko mutum ya koma yana nuna cewa shi ba a gaya mishi magana shi yana da 'ya'yan da zai sa su ba mutum kashi ko shi ai mai kuɗi ne ba a nuna mishi karatu ko kuma shi mai mulki ne ko ko zan yi maka kaza zan yi maka kaza a abin da ake zance ai tattaunawa ake yi akan hujja kenan yanzu ba zancen kai mulkin ka ake zance ba to amma da yake ya rasa hujja sai koma zuwa ga abin nan inda ta hatsa ila nawi shi yasa malamai suke cewa a tarihi ba a samu waɗanda suka yi inkarin rububiya ba in ba su fir'auna ba da namaruf duk da yake sunan shi bai tabbata ba shi a nasi namaruf inda ya ce qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit da kuma fir'auna da yace ana rabbukumul a'la an gane ko to shi yasa da yace alladhi khalaqani fa huwa yahdin bai ce allazi huwa khalaqani ba to huwa nan kamar in an kawo ta tufidu al-hasr wal fasl al-fasl idza jaa yufidu al-hasr ahyanan to me yasa yace allazi khalaqani bai ce huwa khalaqani ba saboda ba mai iddia'in shi yayi halitta ba mai iddia'in rububiyya kuma duk wanda ya iddia'in ta ana zahin gano shi fa buhita allazi kafar qala aw law ji'tuka bi shay'in mubin yace kun nazo maka da wani abu bayyananni ko ba haka ba ko ko mubinin wanda zai bayyana hujjata domin mubin shi fi'ili na abana wani lokacin ya zama towa lazim wani lokacin ya zama towa muta'addi mubin bayyananne ko kuma mubin mai bayyanawa to yace bayyananne kenan abu ne wanda yake zahiri ko kuma mubin wanda zai bayyana ni hakikatan annabin Allah ne ala ayyati hal qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin bai ce faji bihi ba duk cikin qur'ani babu inda an kai istikhdamin fi'ili amri ji duk da yake ja'a yazo da abin nan kenan sai malamai suka ce littafif saboda iti ya fi saukin zuwa kamar ya fi saukin fada bisa ga ji ya fi nauyi muna fahimta ko yawwa shi yasa kaga ce awalau ji tuka bai ce fa ji bihi ba sai ce fa ti bihi ina fata mu saboda ya fi sauki kuma akwai tafannun akwai kuma ƙari na alfa'u asara al-lughawi المهم يأتي فأتي به إن كنت من الصادقين وسمع لما يسون أغنين جواب الشرط محذوف وسمع سون أغنين أدل عليه ما قبله تند يأتي إيتي به إن كنت من الصادقين فأتي به إن كنت من الصادقين إن كنت من الصادقين فأتي به على أي حال كزور شيء إن كان رجسكيا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين عند موسى يجي فدا سندش سيكا تتاكوما ثعبان مبين ما تيجي بينني أنا أكو وتا وني إشكالي thuban maciji wani lokacin kuma an kira ta hayya fa idha hiya hayyatun tas'a wani kira an kira an kira ta jan ka annaha janun walla mudbirun walam yu'aqib to ya akai haka tunda jan babban maciji ne hayya kuma karamin macijiya ce wadda ba ta da girma tana motsawa waɗansu malamai suka tafi cewa farkonta za ta fara ne da karama sannan ta ƙara girma wasu malamai suka ce a babban macijiya ce amma motsin da take irin na ƙananan macizai ne ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a can inda an ka kira ta janun babban maciji saboda lokacin annabi musa ya ganta lokacin da yake tattaunawa ne da allah can kuma hayyatun lokacin da ya zo gaban fir'auna sai ta koma mishi karama saboda can ya ganta babba ba za ta sake bashi tsoro ba ina fata ana fahimta ta maganganu ne na malamai da suke abin kuma malamai suke cewa abin nan hayya nan ba mace ake nufi ba wadda take mai rayuwa domin hayyun mutum mai rayuwa ina fata an fahimce ni kalmomi ne wanda lokacin suna ishtiraki kaga hayya mace wadda take mai rayuwa hakan ga musib shine wanda ya samu dacewa musibatun mace wadda ta samu dacewa amma kuma musiba na musiba na'ib shine mutumin da yake na'ibi ko da hausa na cewa na'ibi kuma na'iba wani lokaci ana nufin musiba ina fata an fahimce ni kalmomi ne wanda sai an yi hattara da su ala ayyati hal amin wa iyakum فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يبتد هنوشي بيضاء nan mai haske wannan ya nuna a kalima ta alyadu mu'annas ne domin ba a ce yadun abyadu ba ina fata an fahimce ni mu'annas ne fa idza hiya bayda'u lin nazirin ko ba haka ba to ba haka ga wanda za a yadahu fa idza hiya bayda'u lin nazirin qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim kaga fir'auna ya ce annabi Musa mai sihiri ne tuhumar da yake masa kenan da haka dan an tuhumce ka an ce maka boka dan kayi ruqya shar'iyya an ce maka boka ba wani abu bari an ce ba annabawa Allah su ba bokayi ne ina fata an fice qur'anin ma an ce bokanci ne ko ba haka ba ma huwa bi qawli kahin ala ayyati hal anan can cikin a'raf kuma an ce qala al mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun ali a cikin shura kuma an ce qala lil mala'i hawlahu to wane ne ya faɗa waɗansu malamai suna ganin a'a da fir'auna da mutane duk sun faɗa tana yiwa shi ya fara faɗa sai mutane suka karɓa mishi tana yiwa su suka fara faɗa sannan fir'auna ya faɗa ko kuma an ce mutanen fir'auna sun faɗa to kenan tana yiwa shi ma ya faɗa daga baya kenan babu wata matsala tunda kowa na iya faɗa يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون أتكلم عرب باب بسحره يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون تنم بسحره an ƙara shi tunda kenan ya zo a cikin suratul shu'ara na fata an fahimce ni kenan sai ka kiyaye an ce yana son ya fitar da su amma ba a faɗi abin da suke son ya wasilar da ke son ya fitar da su daga ƙasar su ba sai aka amfani aka faɗi ta karara a cikin suratul shu'ara sai ka ɗauko wancan ka haɗa da wannan na cikin araf kenan in kana araf dole sai ka hada da na cikin su'ara in kana cikin su'ara sai kai tambihi cewa can ba a kawo bi sihiri ba saboda har da alqur'ani kuma saboda tafsiri ya fito a fili wannan tuhuma ce fir'aune ma annabi Musa an gane ko ala adatul muluk saboda koda sun san kana da gaskiya to suna son su samu jama'a abinda ake cewa siyasatu saitara alal jamhur ko da mutum yasa akan ƙarya yake ya fi son jama'a da dama su bi shi kaga fir'auna yanzu ya fitar da mas'ala daga kan shi ya maida ta ta jama'a yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihri kaga yayi ishrakin jama'a shi yasa mugu kullun idan yayi banna idan ya ga ana son a kama shi sai ya fitar da ya ga yadda zai yi ya maida abin na jama'a ne idan amfani ne sai ya rike makansa amma idan wahala ce sai ya haɗa ta ta kowa da kowa kamar yadda 'yan siyasa suke idan za su amfani da ƙasa su ci arzikin ƙasa sai su manta da jama'a idan aka zo a kama ƙasa hari sai su ce to ai wannan ƙasar tamu ce gaba ɗaya kaga wajen ci su ne gaba amma wajen bala'i in yazo su ne ƙarshe kafin a kai gare su sai an ƙare da kowa na fata ana fahimta ta to ala ita hal sai mu yi hattara da wannan kaga ya ce fama za ta amurun kaga ya mini ma nemin shawarar su kaga nan almashura kamar tun can da ana amfani da ita masu mulki suna amfani da ita fa ma za ta amurun kaga sace me za ku umurce ni da shi alhali kuma ai shi fir'auna shine mai bada umurni amma da yake yanzu matsala ce ta zo kaga sai ce me za a umurce shi da shi a bashi shawara qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hashirin arjih nan wannan lafazin za ku iske na da qira'at daban-daban akwai arjih akwai kuma arjihi akwai kuma arjihi ba tare da abin nan ba akwai kuma kira'a arji'hu ko arji'uhu ko arji'ihi duka waɗannan qira'at sun zo to amma ala ayyati hal nan ba inda zamu abin nan saboda qira'atul qur'aniyya akwai waɗanda nutq yake canza ma'ana ba ta canzawa akwai inda kuma nutq din ma kamar ma'ana tana iya ta canza in nutq din ya canza ko ba haka ba to ar kamar inda zamanto arjihi misali daga arjani ya jinkirtar da shi shi ko wancan arji'hu daga arja'ani shi yasa turji man tasha'u min hunna ko ko turji'u man tasha'u duka yana ɗaukar jinkirtawa kenan duka da yana ma'ana bata canza ba shi yasa abin nan kenan ana hankalta ma qira'at inda ma'ana ta canza da bata canza ba galibi malaman tafsiri suna hankalta ma inda ma'ana ta canza almuhimmu dai duka dai suna nufin a jinkirta shi har a gani arjih wa akhahu to kuma ya kamata damiri a ce arjihu ko arjihi domin damiri ana masa kasra ko damma amma arjih kuma sai an ka masa sukuni sai an ka ce an yi ma wato almutaharrik ajrahu majra alwasl ajra alwasl majra alwaqf kamar dai yadda aka mu'amala da kalma in za a tsayawa haka dai an kai mata mu'amala lokacin da za a wuce a cikin larabci akwai shi ina fata an fahimta wa akahu da dan uwansa ana nufin annabi harun ko ba haka nan bane wa arsil fil madaini hashirin ka tura a cikin gari madain jam'i na madina hashirin wanda za su tattaro ma mutane ya tuka bi kulli saharin alim za su ma da kowane mai sihiri a cikin araf ya tuka bi kulli sahirin alim duk da yake can hamza da kisa'i da khalaf sun karanta saharin alim almuhimmu dai za su maka dukkan mai sihiri kwararre kina wagga kira'a sahar ta nuna ba sahir ba domin sahir da sahar ba ɗaya bane sahar wanda shiga ce ta mubalaga sai ƙwararre za a zo da shi ina fata an fahimce fa jumi'a nasu su fa jumi'a saharatu limiqati yawmin ma'lum sai aka tara masu sihiri as-sahara jam'i ne as-sahir an gane ko fa'ala yana idza kuwa جمع مذكر سالم مثل كتب جمع الكاتب أنغانيكو مثل خزنة جمع نخازن وجاء وقال الذين في النار لخزنة جهنم وبها كبا حفظ جمع الحافظ ويرسل عليكم حفظ على أي حال فجمع السحرة لميقات يوم معلوم غيني وندك سنني to shi wannan sananne an ce sananne na to wani ya za mu fassara shi sai mun kuma zuwa ga faha قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى وقيل للناس هل أنتم مجتمعون أكتم تاني تارو لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين za mu bi masu sihiri in sun kasance su ne masu rinjayi kaga nan tun daga nan abinda ake kira wato as-sawabiq tun da nan su ashe ba gaskiya za su bi ba ko ba haka ba shi yasa wani ba dalili yake bi ba shi dai ga abin da yake so in ya tabbata din shi zai bi in bai tabbata din shi zai bi kidan kaga babu wani bambanci in kanu humul ghalibin sahara za su bi an gane ko kidan wannan shi ake cima al-hukm bis sawabiq dija suna da abin da su sun rige sun rike shi shine za su iya aiki da shi ina fata an fahimce ni to waqilin nasi hal antum mustami'un la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin kuma da yake ana son a yi yakkuri ne kaga ana buƙatar jama'a to falan ma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin tambaya suke yi in muna da lada an gane ko wani wurin kuma za ku ga an ce inna lana la ajran ba tare da alhamza ba misali to kenan hamzatul istifham an shahi ta a wata qira'a misali a waɗansu surorin kenan in ka diba cikin a'raf wasu qurra sun karanta da alhamza wasu karanta da alhamza ba almuhimmu kenan kaddara ta zaka yi kira da ba a karanta da ita ba sun kace muna lada to kaga nan wannan yake nuna cewa su ba don Allah za su yi ba shi yasa duk mai son ya ci nasara al'amarin sa yi don Allah duk abin da ya samu na taimako akan yi ma Allah aiki wannan nafila ce kuma abin da zai taimaka mishi ba sai ka tsaya jiran jinga ba shi yasa kuke ganin aikin gwamnati da an rasa albashi yanzu na za a iya samun matsala saboda abin nan ne shi yasa idan aka ce limamai za a yi musu biya to da ba a yi musu biya ba da ladanai su ba sai su ga yajin aiki a daina yin sallah da kiran sallah har sai an kawo salar shi yasa malamai kar su yarda da wannan malamai su nemi noma da kasuwanci da sana'a ko da basu je ba suka yi ko gidajen haya amma su yarda su ce da albashi za su dogaro za a samu matsala mai yawa ala ayyati hal a inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum idhan lamin al-muqarrabin an gane ko na akwai idhana a cikin suratul um, araf wa innakum laminal muqarrabin saboda tahaddin da akwai a cikin suratul shu'ara yadda an ka bayyana tahaddin yafi yadda an ka bayyana shi a cikin suratu al-a'raf shi yasa nan sai ta zo da komai da komai wa innakum idan laminal muqarrabin ai za a ma kusantar da su za su samu kusanci shi yasa neman kusanci ga Allah yafi neman kusanci ga dan adam an gane ku to qala lahum musa alquma antum mulqun annabi musa sai ce ku jefa abin da za ku jefarwa a nan akwai wani abu fi'ili amri alquma antum mulquna ku jefa annabi musa ya yi umarni da a yi sihiri kuma yin umarni da sihiri kafirci ne to yanzu ya za mu yi sai wasu malamai suka ce a nan lidarura saboda gaskiya ba za ta bayyana ba wasu malamai suka ce a da yace alquma antum mulqun al'amru litahqir bai dauki wannan umarni kamar aikin su komai ba shirme ne to ma antum mulquna ai bai ce ba ku jefa sandunan ku ba ko ko bai ce ba ku jefa abin nan igiyoyin ku don a cikin tsaha Allah ya faɗa fa alqaw hibalahum wa isiyahum ko ba haka nan bane fa idha hibalahum wa isiyahum ko yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a to sai ce ma antum mulqun abinda za ku jefa dan a nuna maka wannan abin jefa shi ake yi shi yasa sai an kai amfani ba ai amfani da sunan shi ba qala lahum musa alqu ma antum mulqun fa alqaw hibalahum wa isiyahum gashi nan ma qur'ani ya bayyana shi wa qalu bi izzati fir'auna inna nahnu al-ghalibun suka ce mun rance da girman fir'auna kaga saboda a samu kusanci ga dan adam subhanallah inna nahnu al-ghalibun kaga fir'auna ya kada jin dadi shi ma an gane ko to fa alqa musa musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikun annabi musa yana jefa sandar shi sai ta harhadi to nan akwai talqafu ma yafikun in muka diba hafsu shi kadai karanta talqafu wato fi'ili ne na laqifa fa'ila kenan yalqafu an gane ko yaf'alu an gane ko mastarkin shi laqfan wa laqafana ina fata an fahimce ni fa'lan wa fa'lana kenan sai ta har hadiye wadancan kuma sun karanta fa idha hiya talaqafu kenan asalin shi ta talaqafu ne sai an ka shahi ta'un daya domin fi'ili mudari wani lokaci ana iya shafe mai ta'un biyu ana iya shahi ta'un daya wasu malaman sarfu sun yi sabani shan ta farko ce aka shafe ko ta biyu wannan wani bayani ne can mai tsawo alhammu talqafu ma ya'fikuna abinda suka yi na sihiri nan ba a ce ba fa'iza iya talkafu isiyahum wa hibalahum ba dan an nuna maka abinda suka yi kiran ƙarya ne sihiri ne ba gaskiya ba ce ina fata an fahimce ni sihiri kenan akwai kiran ƙarya cikin shi da juye juye an gane ko fa'iza hiya talkafu ma yafikun fa ulqiya as-saharatu sajidin a cikin suratul a'raf in muka duba da kuma cikin suratul taha akwai abubuwan da an shafe su ba a kasunan cikin shu'ara ba domin lokacin da suka jefa Allah ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa ya ji tsoro amma banda Allah ba wanda ya sani ina fata amince ne a can cikin suratul shu'ara kuma in a'raf an faɗi cewa falamma alqaw saharu a ayunan nasi wastarhabuhum an nuna mutane kansu sun ji tsoro Allah ya ce kuma da kanshi ya ce wa ja'u bi sihrin azim ba karamin sihiri bane an gane ko fa alqa min wa iyyakum fa alqa abin nan ta ulqiya saharatu sajidin sai suka fadi suna sujida na nuna maka faduwa kai tsaye ba a kawo summa ulqiya saharatu ba kuma cewa ulqiya ba fa ulqiya kai tsaye da suka gaskiya sai suka karbe ta ulqiya saharatu sajidin to sun yi sujada to kuma an kira su sahara alhali kuma wanda ya imani ai sihiri kafirci ne tunda to ya an kai an kira su kuma saharatu sai an kace bi itibari ma kanu alai domin lokacin da sun kai sujadan nan ba masu sihiri bane mumin ne ne qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da ubangijin talikai rabbi musa wa harun to a cikin abin nan taha an ka ce faƙalu amanna bi rabbi haruna wa musa to ne an kai haka kuma duk kissa guda ce to sai malamai suke bayani suke cewa an gabatar da musa akan harun can kuma cikin taha an gabatar da haruna akan musa wasu suka ce saboda inda an ka gabatar da annabi Musa saboda shine asli fil risala wal aslu fil risala shine rukan mu annabi Harun ko baka nan bane Harun akhi ushdid bihi azri wasu kuma suka ce a'a saboda cikin taha mura'at al fawasil domin da an ka ce rabbi Musa wa Harun fawasil ayat ba su dacewa don taha tana karewa ne da wato alif alif ko baka nan bane يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربي هارون وموسى kidan ri'ayatul fawasil ana son a hankalta ma wato su fawasilul ayat abu na biyu suna cewa annabi Musa bai yi shekarun annabi Harun ba wannan yana buƙatar dalili almuhimu sun kace abinda an gabatar da annabi Harun saboda shine mafi shekaru an hankalta mai shekaru inda kuma an gabatar da Musa saboda shine al-aslu fil risala ban sani ko mun fahimta ba to qala amantum lahu qabla an adhana lakum a cikin a'raf an kace qala fir'aun an gane ko qala fir'aun amma a cikin taha da kuma shu'ara sai an kace qala amantum lahu ba ka fir'aunu ba saboda can cikin shu'ara a'raf ita ake fara karantawa fa'ilin ya bayyana kenan nan ba bukata dole sai an kawo shi alqur'anu yufassiru ba'dahu ba'da an gane ko to qala amantum lahu qabla an adana lakum an gane ko to amma kuma a cikin a'raf qala fir'aunu amantum bihi bihi an ka kawo taha lahu shu'ara lahu a'raf kuma bihi mi yasa to lahu gaskata shi amantum bihi kun yi imani da abin da zo da shi domin an ce amana lahu ya gaskata shi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jara tasdiq kenan amma amana bihi yana cikin rukunnan imani amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi to kenan fir'auna yayi magana da biyu in sun gaskata shi kuma za su yi imani da annabin Allah ne in sun yarda annabin Allah ne za su gaskata shi babu ta matsala sakankanin waɗannan an gane ko qala amantu lahu qabla an adhan lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr kaga nan kuma fir'auna ya kuma ya ce annabi Musa shine mai gidansu bayan shi ya tara su kuma ya ce kafin ya musu izini alhali ko kamar yadda ya za a yi fir'auna musu umarni su imani annabi Musa kaga lamarin ba zai yiwa ba ƙarya ce kamar mutum na ce maka inda kaga ya mini da nayi ma kaza ƙarya jiki da yawan mutane yanzu idan wata harka ta ka ta tashi in ba ga musu sai inda kaga mu da ayi kaza ƙarya suke da yawan inda lokacin za ga musu da ba za su yi ba wani ko ya ce maka ba zai yi ba ko wani ga ma bakan magana ko ko wani ya ce maka to amma kuma ba yin zai yi ba innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr ko ba haka ba fala sawfa ta'lamun ko ba haka ba a cikin tahafa sawfa ta'lamun babu lamun saboda tahaddin da ke cikin a'raf kamar an fassala kissa din cikin shu'ara nake son in ci قال لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف أنغانيكو ولا أصلبنكم أجمعين أتكن أعراف ثم لا أصلبنكم ajma'in wannan ya nuke nan ba kai tsaye zai yi ba saboda azaba ya ana maka ita an ka jinkirta wani abu tafi tsanani alwawu la tufidu at-tartib wala tarahi amma thumma ya nuna kenan sai zai yi bayan ka ga bayan yayi wannan inda kai tsaye ne ya tsige su tana yiwa su mutu daga gaba amma bayan ya yankan kuma zai bar su sannan daga baya ya tsige su kaga karin azaba akan azaba thumma la usallibannakum wala usallibannakum cikin daha ya ce sun mala usalli banda kuma ajma'in kaga ya nuna a araf babu wanda zai bari a cikin shu'ara ma ya ce wala usalli banda kuma ajma'in mun gane bambanci tsakanin summa da wawan to amma cikin qaha sai faɗi akan menene zai tsige su wala usalli banda kuma fi juzu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa to wala usalli banda kuma ajma'in qalu la dayr inna ila rabbina munqalibun ko ba ka nan bane la dayr a cikin suratul a'raf qalu inna ila rabbina munqalibun nan ko sun rubuta nun ila dair ina fata mutum la dair babu wacce cuta saboda tahaddin da ke cikin shu'ara yadda an fasar kissa yafi yawa shi yasa can ba a kawo shi ba ina fata ana fahimta ta inna ila rabbina munqalibun ga Allah mu za mu koma inna natma'u an yaghfira rabbuna khata'ana an kunna awwalal mu'minin muna fatan Allah ya gafarta mana zunubu saboda mun kasance farkon mu'minai kenan su yanzu ba azaba fir'auna suka tsoro ba ta Allah suke tsoro kaga inda gaskiya ta bayyana a cikin taha kuma sun ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qad ay faqdi ma anta qadihi sai an kashe ha'un inda ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya an fassala inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr to sun ce fir'auna ya cutar da su ya cilastar da su can kuma an ce an kira su to tana yiwa waɗansu cilastar da su aka yi wasu ba cilastar da su aka yi ba ko kuma a'a daga farko ba a cilastar da su ba daga baya kuma sun so su ja da baya sai aka cilastar da su wallahu khairun wa abqa inna ila rabbina munqalibun a cikin kuma az-zukhruf wa inna ila rabbina lamunqalibun tunda can addu'a ce ina fata ana fahimta ta to wannan shi dai ne abinda ya kamata a fahimta inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana kaga buste natma'u ghufran ba sai sun kace an yaghfira tare da cewa wannan masdar ne mun sabi domin an yaghfira da shi da ghufran duka ɗaya ne amma sai aka kawo an da fi'ili mudari idan a nuna ghafaran mai maimaituwa ce an kunna awwalal mu'minin mun kasance farkon masu imani nan awwaliya ce muqayyada domin ba su ne farkon masu imani ba annabi Musa ya gabace su kenan an kunna awwalul mu'minin cikin mutanen fir'auna kenan ina fata an fahimci ne awwaliya muqayyada kamar yadda muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce qul inni umirtu an akuna awwala man aslama alhali ba shine farkon musulmi ba kuma ya faɗa wa ana awwalul muslimina ba shine farkon musulmai ba nan awwaliya ce muqayyada fi ummati kuma wa fi zamani da haka nan ba su ne farkon masu imani don kaka ce su ne farkon da suka imani kenan in su ne farkon masu imani kenan Musa ma bai da imani kuma ba haka ake ba bayan shi ma ya ce wa ana awwalul mu'minin ka gani awwalul mu'minina cewa na imani farkon masu imani a cikin al'umma ta Allah baka ganuwa a nan duniya ko ko ne farkon masu imani a cikin al'umma ta da haka da kyau dalibin ilimi ya bambanta tsakanin awwaliya al-muqayyada da kuma awwaliya al-mutlaqa ko kuma al-mutlaq wal muqayyad babi ne wanda wata rana in Allah ba da iko za a yi karatu cikin shi a ga asaruhu fi wato at-tafsir wal ahkam wal ahadith wal shari'a insha Allah da ya kamata mu dakanta tun da akwai sauran bayani ga kissar gobe idan Allah ya mu na cikin masu rayuwa sai a kammala wannan kissa da izinin Allah abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير.